الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun nahau a wannan littafi mai albarka a turfatu fi nahawi wallafar ibnu abdulhadi rahimahullah za mu tashi farkon shafi na 49 babu ma layan sarifu mala ya ce za a yi bayani akan kalimomi da ba sa sarrafuwa sarrafuwa a nan abu biyu yake nufi duk sanda aka ce adamu tasrifi a nahau to abu biyu ake nufi shine kalma ba ta ɗaukar tanwini kuma ba ta ɗaukar wasali ƙasa Eh, to duk kalmar da ba ta ɗaukar ɗayan biyun nan to ana kiranta da mamnu'atun min sarafi ta hannu daga juyawa Eh, to juyawan abin biyun ake nufi ko dai tanwini ko kuma wasali ƙasa to akwai wasu kalmomi da aka je larabawa sun gudanar da su bisa ga wannan tsarin Eh, tunda asali tunda batu ake na sunaye asali duk suna ya ɗauki abubuwan guda biyu ya ɗauki tanwini sannan kuma in an samu dalilin jarra kuma ya ɗauki jarra ɗin wasali ƙasa wannan shine al'aslu shine al'aslu الأصل an gane نعم to amma sai aka ga wasu abubuwa kuma laraba ba su bi wannan asalin da su ba Eh, to haka dole sai aka bi laraba tun da yaransu ne an gane نعم ba za ka ce a ni tun da sun bar asali ban tare da su ba to ai kai ka bar asali ai tun da su ne asali ai بارك eh بارك malai ce wa huwa ahada ashara nau'an to su nau'i goma sha ɗaya ne su sunayen da ba sa ɗaukan abubuwan nan guda biyu da aka ambata hamsatun sunaye guda biyar latan sarifu ba sa sarrafuwa ma'arifatan sun zo ne a matsayin ma'arifa wala na kiratan ko ko an zo ne da su a matsayin na kira Eh, duka dai ba za su sarrafu ba ba za a yi musu tanwini ba sannan kuma ba za a ko da an samu harafin jarra kuma ba za a yi musu jarra ba eh ai mun yi huru- huruful jarri a baya ko wahiya to su biyar din ga sunan eh duk da formuloli ne za a baka ba wai duka kalmomin ko sunayen za a tara maka ba eh formula za a baka duk sunan da ka gani da wannan formulan to sai ka bashi wannan hukunci an gane na farko shine af'alu duk sunan da ya zo bisa ga wannan wazanin sifatan kuma yana da ma'anar sifa to bai sarrafuwa bai ɗaukar tanwini kuma bai ɗaukar wasali ƙasa ko da an samu jari ya gabace shi eh in dai ya zo bisa wannan ma'aunin wanda asali zaka ga ma'aunin fi'ili ne kama a karama hmm? a fa'alu hmm. kaga sun soma kama da juna to asali ma'aunin fi'ili ne ba na suna ba to amma an ga wasu sunaye kuma da suka ɗauki wannan rigat to idan ya samu ƙarin sifa ma'ana shi ba suna ne na zati karan kansa ba sai dai a siffanta wani abu da shi eh to za ka yi masa tanwini ba za ka kawo ko da ya zo na kira kuwa an gane ba za ka yi masa tanwini ba ina misali na hau ahmara eh kaga ahmara ala wazni af'ala ko yawwa to haka abin da yasa yace ahmara saboda na hau din ga sai ya zamo idafa kenan ai nahau ahmara eh kamar kalima ahmara نعم an gane to zaka ce zaidun ahmaru نعم ba zaka ce ahmarun ba an gane haramun ne kaga zaidun ma'arifa ne بارك yawwa to haka koda ka kawo na kira ka sifanta shi da shi to shi ma dai ba za ka yi masa tanwini ba misali rajulun to sai ka ce ahmaru kamar yadda can ka ce zaidun ahmaru eh an gane to ba za ka yi masa tanwini ba haka ra'aitu ahmara marartu bi ahmara za ka ce duk daga harafin jarra ya biyu Ƙwarai.
eh to amma kuma sai ka ɗauki wasalin nan na ƙasa sai ka bai sai sama eh a matsayin ne ya ba kenan Na.
an gane Na.
anil kasara sai fataha din sai ta yi wakilci akan kasara din da ba a kawo ba to kaga ahmar suna ne eh irin su abu yadu irin su asfaru fatsa fatsa irin su aswadu duk irin wayannan ko sun zo na kira ko sun zo ma'arifa ba za su mi Ba za su- ba za su sarrafu ma'ana ko da an kawo su kuma an ayyana waɗanda ake nufi da su to ba za su sarrafu ba an gane Na.
to wannan ma'auni na farko kenan kaga shi sifa ne eh asali shi ahmaru kaga in ka kula akwai sif akwai sifa a cikinsa ta alhumra Ƙwarai.
eh kamar da asfaru akwai sifa ta asufra eh as- alhaka aswadu da sauransu eh kenan kaga in ba sifa bane kenan kaga zai iya sarrafuwa kenan Na.
eh a wasu hanyoyi kamar yadda za a faɗa nan gaba Na.
wa fa'alanu da sunan da ya zo da wazanin fa'alanu tare da ƙarin alif da kuma nunun eh mu'annasuhu in zan za a yi tasniyarsa sai a kawo ma'aunin fu'ula fu'ula shi fu'ulanu ana amfani da shi ga sunayen mazaje su kuma mata sai a amfani da ma'aunin fa'ula na hau a tsashanu mai jin ƙishirwa Na.
irin su shaba'anu eh, wanda ya cika ciki ya ƙoshi an gane to su ma ba sa sarrafuwa Na.
eh za ka ce ra'aitu rajulan shaba'ana ba za ka ce shaba'anan ba an gane ko Na.
yawwa ko a ƙashana eh haka ra'aitu zaidan a ƙashana eh na ga zaidu mai jin ƙishirwa haka marartu bi a ƙashana kaka ce bi a ƙashani me yasa li'annahu ja'a ala wazni fa'alanu an gane saboda ya zo da wazanin fa'alanu kuma mu'annas ɗinsa fa'ula ne yawwa kenan mace ya za a ce ga a tsashanu tunda an ce namiji ne mace ba Atasha.
eh Atasha.
fa'ula fa'ula Ah, Atasha.
eh
Atasha.
to sh- shab'anuha hmm Ah, hmm
ah.
to na uku wal mu'annasu bil alifi da sunan da aka yi masa tasni a ta'anisi amma da alif Mm, mamdudatan aw maqsuratan alif din nan tana da madda ko an yi kasarunta mm, nahau hamra'a mm, hmm mm.
to shi ma baya sarrafuwa Na.
eh hamzan nan ta ƙarshe ba a yi mata kasara kuma ba a yi mata tanwini Mm, eh hazihi hamra'u mm, eh ra'aytu hamra'a mm.
marartu bi hamra'a eh Na.
ba a cewa hamra'un ba a cewa kuma hamra'in Mm, ko hamra'i mm, haka nan wa bushra mm, eh kaga da kasuru kenan mm, eh duk sunaye ne na mata mm.
eh hamra'u ko bushra duk ana sama mata su Na.
bushra shi ma ala wazni fu'ula Ah, Ƙwarai.
eh fu'ula Mm, an gane Na.
yawwa to su ma ba sa sarrafuwa duk sunan da aka yi masa tasniya a aka yi masa ta'anisi aka mai da shi na mata Mm, kuma yanzu an yi amfani da alif mamduda ko baka sura to baya sarrafuwa irin su kubura sugura da makamantansu suna nan da yawa na hudu wasifatul ma'adulatu da sifa wadda aka karkatar da ita daga asali mm,
asali sunan ba haka yake ba akwai yadda yake amma sai laraba suka juye shi suka bashi wata siga na eh wala Allah kila ya fi musu saukin faɗa nahau misali masna wa sulasa wa ukhara eh to masna din nan asali ba haka yake ba isnani ne isnani haka shi ma sulasa shi ma salasa ne salasa to sai aka yi- aka karkatar da su daga wancan sai aka mai da su me eh aka yi adalu ɗinsu na sai suka koma masna ko madadin isnaini isnaini eh bibbiyu shi yasa a fasara akan ce bibbiyu ku aure bibbiyu ko ba haka suke faɗa ba fanki huma qabala ku binan nisa'i masna to masna din nan da ma'ana isnataini isnataini eh biyu biyu an gane wa sulasa shi ma salasa salasa ne uku uku kenan yawwa to wancan shine asali amma sai laraba suka karkatar da shi sai suka dawo da shi wannan sura eh masna saboda yafi a ce yafi sauki da a ce isnaini ko isnataini isnataini kaga akwai takarari amma masna shikenan sulasa shikenan eh an bada ko yawwa to shi ma duk sunan da aka yi irin wannan adalu din kuma ya zan sifa ne tunda kaga su sifa ne ai don ba za ka kira mutum ka ce wai sunansa masna ba babu wannan ko sunansa sulasa shi ma babu wannan sifofi ne ma'ana akan siffanta wasu zawatu da su eh shi yasa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i kaga shi suna ne na zati an gane to nisa'i din shine aka siffanta aka ce masna wa sulasa wa ruba'a an gane ko yau kaga almausubu minan nisa'i an nisa'i kenan ko shi kuma masna wa sulasa wa ruba'a sifa Mm, to wannan shine to haka nan wa ukhara eh eh jam'u ukhra jam'i ne eh jam'i ne to shi ayin sabani daga mi aka yi adalu dinsa eh wasu suka ce an yi adalu dinsa ne da aka cire masa alif da lamun asalinsa al-ukharu al-ukharu yawwa to laraba ba sa faɗa haka in za su faɗe sai dai su ce ukharu ukharu sai su cire alif da lamun kaga an samu canjin mi an samu canjin siga ko ba ko ba samu ba kaga an samu canjin siga to kaga shi ma ya samu adalu kuma shi ma din sifa ne shi ma din sifa ne wasu kuma suka ce ayin adalu dinsa ne daga mufradinsa an gane yawwa tunda mufradin mun ce al-ukhra to da suka zo wajen jam'i madadin su bar shi a sigan mufradi to sai suka canza sai suka mai da shi da ukharu an gane al-ukhra kaga an samu canje-canjen wasu haruffa eh can akwai alif sai suka share ta sannan harafi na biyu sakini ne nan kuma sai suka harraka shi eh to haka dai suka yi ta sabani ya samu canji ne daga mi menene asalin ukharu din an gane yawwa me mu'annas ɗinsa hmm? mu'annas ukhra to muzakkar fa hmm. al'akha- al'akharu Eh, ba al'akhiru ba al'akhiru na ƙarshe Eh, to kuma ba shi yake nufi akwai bambanci tsakanin na ƙarshe da wani Eh, al'akharu wani na daban al'akhiru na ƙarshe Eh, akwai bambanci na biyar wal jam'u sai sunan da ya zo da sigogi guda biyu na sigatu muntahal jumu wanda da zaran an aka auna suna da wannan ma'aunin to ba za a sake kawo wani kuma jam'i sama gare shi ba eh shine ko dai mafa'ilu ko mafa'ilu allazi ba'da al-alif wanda ya- yake da alif bayan alif harfani da harufa guda biyu aw salasatun ko harufa guda uku aw satuha sakinun wanda na tsakiyar yana da sukuni kamar mafa'ilu kenan nahau darahimu kaga mafa'ilu da naneru to da da rahimu da da naneru duka kowannensu sigatu ce muntahal jimu an gane dinarai da yawa Eh, bayan wannan jam'in ba za ka sake ɗaukan shi kuma ka sake kawo wani jam'i sama ga wannan ba to shine wannan shine wurin tukewar jimu an gane yawwa to shi ba a sarrafa shi na
ba a sarrafa ba a sarrafa shi saboda haka zaka ce hazihi darahimu hmm? yawwa ai ya zo a yusuf ko menene
da rahim eh farkon ayan na
eh eh
wa sharau bi samani baksin da rahima ma darahima kaga ba a ce darahimin ba Mm.
Mhm. an gane na shine asali Mm.
sai aka ce da rahima Na.
yawwa sai aka yi masa wasali saba saboda bai ɗaukar kasara Kwarai.
Eh, duk da haƙƙinsa majaruri ne ai Mm. Majalul.
to amma kuma sai aka aka ƙi amfani da wannan an gane ko to wannan shine to haka za ka ga ire-iren su su ma suna nan da yawa eh to haka shi ma da naniru da rahim to waɗannan duka ba za su sarrafu ba na
wasittatun shidda la tansarifu ma'arifatan su in suna ma'arifa ba sa sarrafuwa wa tansarifu na kiratan amma in kan mayar da su na kira kuma za su sarrafu Oh.
eh kaga sabanin wayancan da suka gabata Mm.
wahiya na farko alismul ladhi ala waznil fi'li sunan da yazo bisa ma'aunin fi'li nahu ahmadu Mm.
in ka ce jaa ahmadu Mm.
kana nufin kuma ahmad ayyananne Mm.
to ba za ka sa masa tanwini ba Mm.
ba za ka kuma sa masa wasali ƙasa ba harafinsa na ƙarshe ko da harafin jarra ya biyo gare shi na
amma yan ahmadu kake nufi wanda ba a yananne ba Mm.
to sai ka ce ja ahmadun Oh.
eh na
saboda ka- ka nakara shi na eh marartu bi ahmadin eh Oh.
to ko da an tambaye ka wani ahmadu sai ka ce a ni ba ba a yananne ba ne eh ba sa eh eh a daidai daidai sosai kuwa ai za ka yi cewa ja a rajulun ko ba haka ba wani mutum ya zo eh ai don baka san shi ba wai shi ke ni ba shi ake nufi na kira ba ana nufin ka kawo shi da siyaƙin da ba ayyananne ba ta iya kai ka san abinka a yau da Allah ya ce waje a rajulun Allah ya san shi ko bai san shi ba to me yasa ya ya nakara shi ka gane ya eh to wanda shi ne an gane ko wal ma'dulu da suna shi ma wanda ya aka yi adalinsa aka karkatar da shi na hawa umara umara shi ma ba haka yake a asali ba asalinsa amiru amiru shine asalinsa eh to wannan yayi wa larabawa nauyi sosai sai suka mai da shi kawai umar ya fi sauki ko amiru umaru amiru umaru to umaru ya fi sauki shi yasa zaka ga umar a sunayen laraba ya fi yawa akwai amir din amma kaɗan ne ne an gane amma dai amir din shine asali to amma ba yawa eh to shi ma bai s- shi addalilin da yasa aka ki sarrafa shi sannan kuma ga shi alami eh har lokaci yayi ko to a ai magariba ce ita ita ba ta ɗaukar wannan nan za mu kwana kan umar mun dawo sai mu tashi na uku wal mu'annasu labzan Mm. to shi ma umar ɗin kama ahmad ne in kana nufin umaru ayyanan ne to kakka sarrafa shi Eh, in kuma kana nufin gairu ma'ayyan za ka iya sarrafa shi ja'a umarun Eh, sai ka ce a to ba kure ne ba na kawo shi ne ala na kiratin Eh, aga shi kenan ka huta ai ko ba gaba eh sai Allah ya kyauta to shi yasa in mutum yayi sai a duba in malami ne to kaga an san ya dogara ne ga waccan ka'ida in kuma jahili ne sai a kuskuratar da shi don ba karatun jahilai ba ne eh to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma gobe insha Allah